أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka. Riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yau muna 30 ga watan safar hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1445 wanda ya daidai da sha biyar ga watan tara miladiya na da dubu biyu da ashirin da uku har yau muna cikin babu zikirin mauti wa kisar al'ama babu wanda yake bayanin ambatan mutuwa kuma da gajartar da dogon gudu sati da ya gabata mun tsaya akan tafsiri da malam yayi faɗa allah maɗaukaki da ya ce قل قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادي هزوا قرشن آية قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ما لن بيان وانا آية أكن شيوا انظر كدوراء جاءتهم الرسل وعمروا عمرا يتذكر فيه من تذكر manzanni sun zo musu kuma aka raya su tsawon rayuwa domin su tina su wa'aztu wanda yake so ya wa'aztu walakin nahum wal iyad billah lam yantafu lam yantafu bi hada sai dai Allah tsare mu ba su yi amfani da wannan lokaci da Allah maɗaukaki ba su ba na suwa astu wa ra'au annahum ka annama labitu sa'atan aw ba'd sa'a kuma daga ƙarshe sai suka ganin cewa ba su zamna a doron ƙasa ba sai kamar wani lokaci ko shashe ma na lokaci qalu labithna yawman aw ba'd yawm tace mun zamna ne a duniya yini ko kuma wani ɓangare na yini fas'al al'adi in kuna so ku tambayi masu lissahin kwanuka da watanni da shekaru is'al al'adi minna fa innana la nara annana labithna illa yawman aw ba'd yawm mu ba mu sani ba amma ku nemi ku tambayi masu kididdiga kwanukai mu dai muna ganin cewa ba mu zamna a duniya ba sai kawai yini guda ko shashin yini anan muka tsaya sati da ya gabata. Ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukaki na cewa, Ƙala in labistum illa kalila, sani cewa ba ku zamna ba a doron ƙasa a duniya kawai sai ɗan lokaci kaɗan, ya'ani ma labistum illa kalilan fi duniya, wa alabikumul amru ilal akhirati allati tabqauna fiha abadal abad mu'azzabin cewa ba ku zamna ba a nan duniya sai lokaci ɗan kaɗan wanda al'amari ya kai ga ƙarshen shi al'amarin ku ya zuwa lahira ne wadda za ku tabbata a cikinta ha abada ana azabtar da ku. Kala illa bistum illa kalila lau annakum kuntum ta'lamun da dai a ce kun sani kun kasance ma'abuta ilimi kun san gwalgwadon abin da kuka zamna ko gwalgwadon abin da kuka karyatar da manzanni kuma da gwargwadon ayyukanku wadda kuka yi hasararta nan za ku yi nadama Allah madaukaki ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abasa yanzu kuna zato ne cewa kawai mun halicce ku dan wargi dan wasa wa annakum ilaina la turja'un kuma ba za a maida ku ba zuwa gare mu qala hum zannu kadhalika haka suka yi zato zannu hadha zann irin wannan zato suka yi walakin Allah wabbahum ala hadha zann sai dai Allah madaukaki ya tozartar da su da a cikin wannan zato akan wannan zato hal min hikmatillahi an yunshi a hadhihi alkhaliqa yanzu akwai hikima na daga hikima Allah Allah ya kirkiri wannan halitta wa yursulu wa yursilu ilaiha rusula kuma ya aiko ya zuwa gare ta manzanni wa yunzila alaiha alkutuba kuma ya sabkar da littattafai gare ta thumma takunu an-nihayatu lil maut wal fana biduni ba'thin wala ruju kuma ya zamanto karshen al'amarin kawai mutuwa ce a ƙare ba tare da an tada ba kuma ba tare da Allah ya maido mutane ba domin hisabi hadha la yumkin abu ne wanda bai yayuwa lakin hadha zannu alladhina kafaru sai dai wannan shine zaton wa'anda suka kafirce fa wailu lil ladina kafaru minan nar kuma kwarin wuta ko kwarin azaba ya tabbata ga wa'anda suka kafirce kafirce sun makala ta'ala sannan Allah madaukaki yace فتعالى الله الملك الحق Allah ya girmama ya ɗaukaka wanda ya zamanto shi ne mai mamallaki na gaskiya mai mulki na gaskiya la ilaha illa huwa rabbul arshil karim babu abin wa bauta da cancanta da gaskiya sai shi ubangijin al'arshi mai girma qala ya'ni taraffa'a azza wa jalla an kulli naqsin wa an kulli su'in wa ala bi zatihi fawqa arshihi ana nihin cewa Allah madaukaki ya daukaka daga dukkan tawaya domin yin halitta ba tare da munhuwa ba tawaya ce to Allah ya daukaka daga wannan haka nan Allah ma daukaki ya daukaka daga dukkan mumuna abu kuma Allah ya daukaka da zatin shi a bilbishin al'arshin shi wa ta'ala Allahul malikul haqq الملك يعني ذو الملك مأبوت الملك والسلطان دقيقه والعظمة دقرما الحق الذي كان ملكه وملكوته حقا وليس بباطل shine wanda ya zamanto mai mulki cikakke wanda ikon shi na gaskiya ne babu ƙarya babu banna ko ƙarya tare da shi la ilaha illahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم اجرنا في مصيبتنا وخلفنا خيرا نعم لا اله الا هو babu abin yawa bauta da gaskiya sai shi Allah madaukaki ai la ma'buda haqq illa Allah azza wa jal rabbul arshil azim karim wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana la bi kuma dukkan wanda ya roƙi ko ya bautawa wani Allah koma bayan Allah wanda baya da dalili akan wannan bauta tashi har zuwa ƙarshen sura mala yake fa hadhihi al-ayatu tubayyinu anna al-insana yajibu alayhi an yatanazzaha فرص العمل وأن لا يخسر عمره كما خسره هؤلاء malam ya ce a cikin wannan aya akwai bayanin cewa ya kama wajibi ne ga mutum an yantaziha yantahiza akwai ya ribanci damar rayuwar shi da Allah maɗaukake ba shi wa Allah ya tsira ama umra kuma kai ya lalata rayuwar shi kama khasira ha'ula'i kamar yadda wa'annan suka ɓata lokacin suka ɓata rayuwarsu لأنه سوف يبعث ويجازى ويحاسب على عمله domin akwai ranar da za ta zo a tada shi daga bayan ya mutu a mai hisabi a sakauta mushi a bisa ayyukan shi a mai hisabi a bisa ayyukan da ya aikata sai Allah madaukaki ya ce alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al-haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ما لا يكاونا آية العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كتاب ذكر المؤلف رحمه الله في باب ذكر الموت وقصر الأمل ما له والله ولا لتاهي يا أنبتات كم باب أنبت متوى da takaitar da dogon guri qaulahu ta'ala fada Allah madaukaki da yace alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah yani lam ya'ti al waqt alladhi takhsha fihi qulub al mu'minin li dhikrillah hay yanzu ashe lokaci bai zo ba wanda zukatan mu'minai za ta ji tsoro ta yi makarkata domin ambaton Allah madaukaki mala yace wal khushu' ma'anahu al khudu shine kaskantar da kai wa dhul Allah dai da kaskantar da kai li dhikrillah ai inda dhikrihi a lokacin da aka ambaci Allah madaukaki fa innal mu'minina domin mu'minai sune allazina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun mumine nagar na kwarai su ne wa'anda idan an ambaci Allah maɗaukaki zukatansu za ta yi kama karkata idan an karanta musu ayoyin alkur'ani wannan ayoyi karatu zai daɗa musu imani sannan kuma masu dogaro ne ya zuwa ga ubangiji haka Allah maɗaukaki yake cewa li zikrillahi ai li tuzakkir li tazakkurullahu azamati aw li tudhakkira Allah wa azamati domin tuna tuna musu Allah da girman shi wa ma nazala min al-haqq da abin da ya sabkar da na al-Qur'ani ai yakhshawna lima nazala min al-haqq su ji tsoron abin da Allah madaukake sabkar da shi na gaskiya wa huwa ma kana fi kitabillahi azza wa jal shine abin da yake cikin al-Qur'ani mai girma fa inna hadha al-Qur'ana jaa bil haqq domin wannan alkur'ani ya zo da gaskiya wan nabi sallallahu alaihi wa sallama alladhi nazala alaihi hadha alkitabu jaa bil haqq shi ma wannan manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda aka sabkaswa wannan alkur'ani ya zo da gaskiya fa yahiqqu lil mu'min sai zamanto ya dace ga mu'mini an yakhsha qalb an yakhsha qalbuhu li dhikrillah zuciyar shi ta ji tsoro domin ambatan Allah madaukaki وما نزل من الحق da abin da ya sabka na gaskiya qala Allah ta'ala Allah madaukake yace wala yakunu kal ladina utul kitaba min qabl wa qala alaihim al amadu fa qasat qulubuhum kas kasance kaman mutanen da suke gabano wa'anda aka ba su littattafai sune yahudawa da kirista min qabl gabanin ku mu'minai wa qala alaihim al amadu sai lokaci ya yi tsawo tsakaninsu da annabawansu fa kasat qulubuhum sai zukatansu suka bushe zukatansu ta kaikashe yani wala yakunu kallazina utul kitab min qabl wa hum alyahud wan nasara fal yahud utul tawrat wan nasara utul injil yahudawa Allah madaukaki ya ba su at-taurat kirsa Allah ya ba su injil wa ma'a dhalika fa innal yahud kafaru bil injil man didda haka Yahudawa suka kafircewa Injila Injil ba su yarda da ita ba wannan sara kafaru bil Qur'an so kuma su Kirista suka kafircewa Al-Qur'ani mai girma fa sara kullu kufara sai dukan su suka kasance kafirai walidhalika kana al-yahudu qabla bi'tati an-nabi sallallahu alaihi wasallam maghduban alaihi dalilin haka Yahuda sun kasance gabanin aiko manzo sallallahu alaihi sallama sun kasance abin hushi ne abin yi wa hushi ne a kansu li'annahu li'annahu ma'alimul haqqa wa huwa ma ja'a bihi Isa domin sun san gaskiya kuma shine abin da Isa ya zo da shi walakin na mustakbaru anhu sai dai suka yi girman kai game da abin da ya zo da shi wa aradu anhu kuma suka kau da kai game da shi amma ba'da bi'ithatir rasuli sallallahu alaihi wa sallam bayan an aiko manzo wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi fakana fakana al-yahudu wan nasara kulluhum maghduban alaihi malai yace sai kasance yahudawa da kirista dukkan su Allah yayi kushi akan su وذلك لأن النصارى علموا الحق وهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم kirista sun san gaskiya domin sun san annabi wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi kamar yadda suka san ƴaƴansu wa ma'a zalika stakbaru an amma duk da haka sai suka yi girman kai game da shi fa kanu kulluhum maghduban alaihi sai suka shiga kalkashin fushi na Allah madaukaki gaba ɗayansu لأن القاعدة في المغضوب عليهم أنهم الذين علموا الحق ولم يعملوا به كاليهود والنصارى بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يشد من قاعدة وأن دا أكي هشي أكنسو سوني وأن دا سكا سنغسكيا kuma ba su yi aiki da shi ba kamar yahudawa da kirista bayan aikowar manzo sallallahu alaihi wasallam ha'ula'i allazina utul kitab wa'annan wa'anda aka ba littattafai fatala alaihimul amadu sai lokaci yayi tsawo a kansu fa qasat qulubuhum zukatansu suka kekashe li'anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bu'itha ba'da isa bi 600 sana domin manzo sallallahu alaihi wasallama an aiko shi bayan isa alaihi salam da shekara 600 وهي فترة طويلة انحرف فيها من انحرف min ahlil kitab wannan zamani ne mai tsawo wanda daga cikinsu akwai wanda suka kauce hanya daga wa'anda aka ba littattafai walam yabqa ala al-ard min ahli al-haqq illa baqaya yasiratun min ahli al-kitab sai zaman to bai saura bai wanzu ba a doran kasa sai kawai ɗan kaɗai ɗan bulbudai wanda suka rike gaskiya daga cikin wa'anda aka ba littattafai walihaza qala dalilin haka Allah maɗaukaki ya ce wa kafirun minhum fasikun ta yawa daga cikinsu fasikai ne walam ya ƙul aksaruhun fasikun Allah bai ce ba mafi yawancinsu fasikai ne walam ya ƙul kulluhun fasikun kuma bai ce ba dukansu fasikai ne fa kafirun minhum fasikun kharijuna an haq ta yawa daga cikinsu fasikai ne wanda suka huta ne daga tafarki na gaskiya فحذر الله عز وجل ونهى أن نكون كهؤلاء الذين أوتوا الكتاب وأن آية نانوني ألا مدوككينا صورة تدم تدم كسنتي كما نحني هنام كم كسنتي كتم تنوى أن تنوى أن أكبا للتتفعي فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وإذا نظرت إلى الأمة الإسلامية ما لنا تيوى إذن كيس أوكتي ككلي ينين الأمة المسلمين وجدت أنها ارتكبت ما ارتكبه الذين أوتوا الكتاب ذاك ساميتا تا أيكتا أبند وأن تنسك أيكتا من قبل قبانوس فإن الأمة الإسلامية في هذه العصور التي قال فيها الأمد من بئثته من بئثة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الأمة ود إتما زامنتا يا سودا aikowar manzo sallallahu alaihi wasallam muna shekara 445 kasar qulubu kathirin minhum zukatan mafi da yawa daga cikin su ta kekashe wa fasaka kathirun minhum kuma da yawa daga cikin su sun tsallake dokokin Allah wastaula ala almuslimina man laysa ahla lilwilaya kuma sannan aka samu wanda bai dace bai mallaki musulmi ya mallake su لفسقه دليل فاسقنتي بل ومروقه عن عن الاسلام تزبون قصد yake wa musulunci fa innal ladina la yuhakkimuna bi kitab la yahkumuna bi kitabillah wala sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam domin wa'anda ba sa hukunci da alqur'ani mai girma haka ba sa hukunci da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yarawna anna al-hukma bil qawanin afdal min hukmi Allah wa rasulih kuma suna ganin cewa hukunci da constitution ko dokokin da suka tsara ko dokokin da turawa suka tsara musu ya sun yi hukuncin Allah da manzo to wannan tabbat sun kafirce ko shaku babu wa murtadduna ala islam sun yi ridda daga musulunci amma idan sun tabbata cewa shari'a ta Allah ita ce mai ita ce ta gaskiya wadda mafificiya haka hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine na gaskiya mafifici sai dai san ransu da rauninsu suka karkata zuwa wancan dokoki akan suna da aqida cewa hukuncin Allah da manzo ya yi to wannan ba su kafirta ba sai dai sun aikata abin da ya zama to babban sako ne walakin Allah yablu nas ba'dhum ba'dha sai dai Allah madaukaki na jarraba mutane shashin su da su shashe wa idza sabara almu'min wa ihtasaba wa intazara alfaraja min Allah azza wa jal wa amila alasbab allati tusilu ila almaqsud yassara Allah lahu al-amra mala yace sai dai idan mumini ya yi haƙuri ya nemi lada ga musibar da ta same shi ya saurari buɗewa waraka da samun mafita daga Allah maɗaukaki kuma ya yi riƙo da ayyuka ko sababba wanda za su kai ga shi ya zuwa mulwa to Allah maɗaukaki sai ya tsara mashi ya sauƙaƙa mashi al'amuran shi wal muhim mala yace abin da yake muhimmi ne annallaha nahana an nakuna kallazina utul kitab Allah ya hane mu game da mu kasance kwatamcin wa'anda aka ba littahi min qabl gabanin wannan al'umma fa qasat qulubuhum zukatansu suka kekashe walakin sara al-kathir minna fil waqt al-hadir ta daidaiwa daga cikin mu a wannan zamani na yanzu mutashabbihan bi haula sun yi kama da wa'annan mutane alladina qasat qulubuhum wa'anda zukatansu suka kekashe wa kathirun min haula'i aidan kuma da yawa daga cikin wa'annan fasaku an amrillah sun tsallake al'amarin umarni na Allah madaukaki wa kharaju an ta'atillah sun fita daga yiwa Allah madaukaki da qala al-mu'allif wal ayatu fi hadha al-bab kathiratun ma'luma sannan mala yace ayoyi a cikin wannan babi suna da yawa haka nan da ayoyin da suka zo da ma'anonin wannan aya sai ya buɗe wannan babi duba ku ga malam tunda muka fara ya ji rogo ayoyi wanda suke wanda suke hana mu dogon buri su tuna mu tunatar da mu da al'amarin mutuwa sannan ya kawo hadisi na farko shine hadisin Abdullahi dan Umar قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك وانا حديث إمام البخاري يفتدش ما لنا cewa وأما الأحاديث فيها فمنها حديث عبد الله بن عمر wannan shine wanda muka karanta qala yani akhadha an-nabi akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallama bi mankibi ko mankibayya ka fadanni na guda biyu ala tasniya kinan an maida su yani amsaka bihi ya kama ka fadata wal mankibu huwa ala al-katab kat mankib shine nan saman ka fadata wannan shi ake cewa mankib akhadha bihi min ajli an yantabiha ibn umar lam lima sayulqa ilayhi ar-rasul yulqi ilayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama min al-qawl manzala sallallahu alayhi wa sallama ya kama kawada abdullahi dan umar domin ya fadakar da shi ya tunatar da shi da abinda zai gaya mishi na magana a lokacin da kake tare da mutum ko ya gafala kar da dabi kafadan shi to ya san abin da kake nihi ka tunatarwa ne ya kula wa hada min husni ta'limin rasul sallallahu alaihi wasallam wannan na daga cikin kyawawan karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu alaihi salatu wassalam kana idza takallama ittakhadha al-asbaba allati tujib intibah al-mukhatab domin manzala sallallahu alaihi wasallama idan ya kasance zai yi magana sai ya riki sabubba wanda zai za su filastar da mai saurare wanda zai wa magana ya kula da abin da za a ce mishi imma bil fi'li kama huna ko dai ya zamanto yayi wannan da aiki kamar yadda muka ga ya ka taba ya dawo kafada Abdullahi dan Umar imma bil fi'li kama huna wa imma bil qawli ko kuma ya kasance iya wannan ne iya fada kasuwa ne da magana kama fi qawlihi kamar yadda yazo a cikin fadar shi sallallahu alaihi wasallama ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir qalu bala ya rasulullah yanzu ba zan ba ku labari ba game da mafi girman zunubai wannan jawo hankali ne suka ce haka nan ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم علي بن عمر sannan manzo Allah wanda tsira Allah da aminci kara tabbata a gare shi yace wa Abdullahi da Umar kun fi dunya ka annaka garib aw abir sabil ka kasance a duniya kai ka ce kai bako ne ko kuma ɗan hanya matafiyi mai wucewa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah a'ata Allahu nabiyahu jawami al-kalim Allah madaukaki ya ba annabi shi dunkulallun magana hatani kalimatani yumkin an takuna librasan yasiru al-insanu alayhi fi hayati wannan kalma guda biyu kun kun fi dunya ka annaka garib aw abir sabil umarni guda biyu ko magana guda biyu tana iya kasancewa saboda Allah maɗaukaki ya ba manzon sallallahu alaihi sallama salo na magana el magana kaɗan za ta kumshi ma'anoni mai yawa shine wannan kalmomi guda biyu za su kasancewa mutum wata fitila wadda zai tafi da haskenta har ƙarshen rayuwar shi kun fi duniya ka annaka garib aw abi rasul wal farq bainahuma ina bambancin tsakanin garib bako wa abiri sabil da wanda yake tahiya matahi menene bambancin su qala anna abira sabil mashin yamuru bil qaryati wa huwa mashin minha dan tahiya wucewa alƙarya yake wani gari yake tahiya kawai ya wuce shi baya tsayawa ciki hanya ta kawo shi ya ratsa ta gari ko ta alƙarya ya wuce ya tahiye shi baya da wurin zama wa huwa mashin minha wa amma al-gharibu shi kuma baƙo fa huwa muqimun fiha hatta yartahila anha zuwa yake zamna a cikin wannan alƙarya ko gari har sai ya tahiye shi tana yi wa ya zamna kwana biyu ko kwana uku ko kwana goma ko wata guda ko shekara ko abin da ya kama da wa kullum minhuma lam yattakhidh al-qaryata allati huwa fiha watanan wa sakanan wa qararan dukkansu biyun wannan babu wanda ya ɗau matsayin inda ya je a matsayin matabbacin shi bai ɗauke shi ba garinsu ko ƙasarsu ba bai ɗauke shi ba gidansu ko mazaunin shi ba bai ɗauke wannan alƙarya ba matabbacin shi shi da ya sa ran kawai ɗan lokaci ne zai ya kai shi wannan shi ne bambancin su bai ƙulun rasul alaihi salatu wassalam manzo Allah wanda tsirayen Allah da mutum tsara tabbata gare shi na cewa kun fi duniya ka hadar rajul ka kasance a duniya kamar wannan mutum matahi imma gharib aw abir sabil ko dai bako ko kuma dan hanya fal gharib wa abir sabil la yastawtin bako da dan hanya ba ya zo ya zauna bane ba yurida an yadhhaba ila ahlihi wa ila baladi duk yanda za a yi kaga wata rana ya tattara kayan shi yasa za ka yi za a ce za mu muku halin baki shine ba zama muka zo ba tsayiya za mu wata rana zai kwaɗayin komawa wajen iyalan shi da garinsu lau annal insana amila nafsahu amala nafsahu bi hadhihi dunya bi hadhihi almuamala lakana da'iman mushammiran lil akhirah da dai a ce mutum zai wa kanshi karan kanshi mu'amala a cikin duniya da irin wannan mu'amala ka dauki cewa kai matsayin ka matsayin bako ne ko dan hanya ne lakana da'iman mushammaran mushammiran lil akhirah to da ka same shi ko da lokaci wanda ya zagi ne damtsa shi domin samun lahira la yuridu illa al akhirah zaka ganshi ba abin da yake so sai lahira wala yakunu amama ainihi illa al akhirah hatta yasira ilaiha sayran yasla bihi ila maqlubihi yayi sai zai kasance babu wani abu a gaban idan shi sai kawai lahira wanda zai tahiya zuwa gare ta wanda zai kai ga munhwar shi da ita shine samun aljanna wa kana ibn umar yaqulu abdullahi da umar ya kasance iya cewa idza asbahta fala tantazir masa idan ka wayi gari Allah ya gwada ma ka tashi lahiya to haka kai sauraron marece kakkai tamanin zaka kai marece baka da garanti wa idza amsayta fala tantazir sabaha hakanan idan ka mareta Allah ya gwada ma ka zama kai ka kasance cikin marece to haka kai tamanin zaka kai tahiya ma'ana la ta'mal annaka idza asbahta amsay shine malai yake cewa kakkai buri kai garantin cewa fa idan ka wayi gari zaka kai marece wa idza amsayta asbahta kuma kakkai burin tamanin cewa idan ka mareta zaka kasan zaka waye gari fa kam min insanin asbaha wa lam yamsi mutun nawa ne wanda ya waye gari kuma bai mareta ba wannan kuma ya ishi mu aya abin da muke gani a rayuwar duniya nan za ka ga mutum ta tashi da shi saye amma zuwa maraice a ce ma ya mutu wa kan min insanin amsa wa lam yusbih mutum nawa ne wanda ya maraita bai waye gari ba bai waye gari ba wa kan min insanin labisa thawbahu wa lam yukhli'uhu illa al-ghasil mutum nawa ne wanda ya sanya tufashi da karan kanshi kuma ba wanda ya tube mishi ba sai mai mai wanka kai da kanka zaka sa riga amma ba kai za ka hudda ta ba wanda zai ma wanka gawa shine zai hudda ta wa kam min insanin kharaja min ahlihi qad hayya'u lahu ghada'ahu aw 'asha'ahu wa lam ya'kul mutun nawa ne wanda iyallan shi suka mai tanadin kari ko kuma abincin rana bai ci shi ba ya mutu wa kam min insanin nama wa lam yaqum min firashihi mutun nawa ne wanda ya kwanta a shimfiɗar shi bai tashi ba daga wannan barci sai ya yi babban barci shi ne mutuwa almuhimmu annal insana la yanbaghi lahu an yutila al'amala bal yakunu hadaran hazikan haziman kayyisan malai yake cewa abin da yake muhimmanci shine mutum dole ne ya kamata ya kasance wanda baya da dogon guri a rayuwa ya kamata ya kasance mutum ne mai taka tsantsa mai kaifin hankali wanda zai jajirce ya kasance iya lura da al'amura. Haza ma'ana kaulu, wannan shi ne ma'ana da ya ce, Iza asbata falatan tazirul masa, idan ka wayi gari tokar ka saurarin marice, wai za amsai ka falatan tazirul saba, kuma idan ka maraita kakka yi sauraron a yamma sahiya. Abdullahi ɗan Umar da ya shi manzana sallallahu Alaihi wasallama ya faɗi wannan. sai ce wa khud min sihhatika li mautika wa min hayatika li wa khud wa khud min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautik ya ci gaba da cewa ka rika daga lahiyarka ka rike ayyukan alkhairi da lada wanda za su kusantar da kai zuwa ga Allah li maradika domin cuta wata rana za ta zo ta same ka wa min hayatika ka rika daga rayuwar da Allah madaukaki yama ka aikata ayyuka na alkhairi domin su ta sanya ka aljanna limautika domin wata rana akwai rashin lahiya wanda za ta hana ka wannan aiki mala yace al insanu sahihu munsharifun sadr mutum wanda yake da lahiya zaka same shi iya cikin murna mumbasatun nafs zaka same shi ran shi tana jin dadi wasu'ul fikr mai yalwataccen tunani ne indahu sa'atun fil waqti wa siha iya da yalwa a cikin lokaci da lahiya lakin ma aktarul ladina yudayyuna hada sai dai ina kash ina mafi yawan mutane suna tozartar da wannan lokacin su da lahiyarsu li'annahu ya'malu anna hadhihi sihha sawfa tabqa wa tabu domin mutum iya tunanin cewa iya da burin cewa wannan lahiya tashi wanzuwa za ta yi kuma ta dawwama wa annahu sawfa taqulu bihi dunya iya tunanin cewa duniya wa zai dade a duniya kan ya mutu wata jiduhu kad dayya hadhihi siha sai ka same shi a waye gari ya to zartar da wannan lahiya ta shi ibn umar radiyallahu anhu ya qul abdullahi da umar na cewa khudh min sihatika li maradika ay al marad tudiqu bihi an nafs tatadayyaqu bihi an nafs rashin lahiya rai na kumtata da shi wa ya ta'abu bihil jism jiki na gajiya wa tadhiqu alaihi dunya duniya tana kumtata ga mara lahiya wala yastati'u an ya'mala al-amala alladhi ya'maluhu fi hal sihha kuma ba zai iya aikata aikin da yake aikatawa ba a lokacin da yake da lahiya fal ya'khudh min sihhatihi li maradihi dalilan haka yayi riko da aiki na alkhairi da la a lokacin lahiyar shi domin rashin lahiyar shi wa min hayatihi li mauti kuma yayi riko da aiki na alkhairi da rayuwar shi gabanin mutuwar shi is ma baina hayatika wa mautika ayyuhuma atwal mala yace ka auna in kana so ka gane hadarin wannan auna abin da yake tsakanin rayuwarka da mutuwarka wane ne yake tsawo duk zangon mutum manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa amaru ummati ma baina 60 wa 70 rayukan al'ummata suna nan tsakanin 60 da 70 wanda kaga ya tsallaka sai wani da wani a cikin wannan to ina kuma ga rayuwar lahira wadda ba ta da iyaka rayuwa ce har abadan abada qala la shakka anna al hayata la tunsibu lil maut a rayuwa ba a gama ta da mutuwa kam min rasul alaihi salam salatu wassalam maita nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mutanen shi sabon sun mutu kam liman qablahu mutane nawa ne suka mutu gabanin shi wa hayatuhum qalilatun bin nisbati li mautihim rayuwarsu el kaɗan ce game da mutuwar fa kaifa ila al-akhira ko kuma yaya zuwa lahira ولهذا ينبغي للإنسان أن أن يأخذ من حياته ما دام الله قد أحياه دليلا haka ya zamanto ya kamata ga mutum yayi riko da rayuwar shi da ya aikata alkhairi tun lokacin da Allah madaukaki ya sanya shi iya raye li mautihi domin wata rana mutuwar shi za ta zo idza ajaza anil amal domin zai zai zo ya kasa yin aiki li'anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu inqata 'amaluhu illa min thalath sadaqatun jariyah aw 'amalin aw 'ilmin yantafa bihi yantafa bihi aw waladun salihun yad'u la azala sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutun ya mutu ayyukan shi dukkan su sun yanke sai abubuwa guda uku a cikin wannan ruwaya cikin wasu ruwaya kuma sun yi guda uku na farkon su sadaka bai gudana rijiya ce ka gina makaranta ce ka gina masallaci ne ka gina gidan marayu ne ka gina almajirai ne ka ba su kudi suka je suka yi karatu ka agaza musu malamai ne ka agazawa suka je suka yi da'awa ga sunan dai daban-daban wanda wannan sadaka ce mai gudana au ilmun yantafu yuntafa bi ko kuma ka bar wani ilimi wanda mutane suke amfanuwa da shi suna karantawa suna aiki da shi a waladun salihun ya dula ko kuma ka bar wani ɗa wanda ka ba shi kyakkyawar tarbiyya wanda idan ka mutu dukiya ba za ta rinjaye shi ba jin daɗin duniya ba zai rinjaye shi ba zai yi kama addu'a wannan abubuwa guda uku su ne wa'anda ba sa yankewa bayan mutuwar mutum fa khudh min hayatika li mautika dalilin haka ka riƙe ayyuka na alkhairi domin wata rana mutuwar ka za ta zo ina ga lokaci ya yi halin abinda muka hori daidai Allah maɗaukaki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah maɗaukaki ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk kuma ko da lokaci muna jaddada bukatar yawan addu'a ga wannan ƙasa tamu Allah maɗaukaki ya kare ta daga dukkan sharri ya kare ta daga dukkan wani abun da baya da daɗi ya ba mu kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ya sanya albarka a cikin kayan nomanmu kuma ya ba mu lahiya subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk